إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويقول أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريبا ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه حتى قال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم نتساءل أنفسنا فماذا نحن قدمنا لهذا الدين هذا الدين الذي تعب من أجله نوح ورمي في النار الخليل إبراهيم عليه السلام وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح يحيى وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فماذا نحن قدمنا لهذا الدين هذه المنكرات التي تنتشر في كل يوم وليلة فهل استشعرت وجوب مشاركتك في وجوب مشاركتك في إزالة المنكر هل تغار على هذا الدين اعلموا أن من لا يغار على محارم الله فليس له إيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نتأمل في الهدهد حيث تهرك ليعمل للدين فشاهد قوما يعبدون الشمس من دون الله وألقى النبأ إلى سليمان باذلا ذلك باذلا بذلك في تغيير المنكر مما أدى إلى دخول ذلك في الإسلام إلى دخول هؤلاء القوم في الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ونتعمل في قصة أبو بكر رضي الله عنه كان أول من دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرك من أول يوم ينشر هذا الدين حتى دخل بجهوده الدعوية خمسة من المبشرين بالجنة واقرأ قصة أبي محجن الثقفي إن شئت رجل مدمن لشرب الخمر مع أنه فارس إذا نزل الميدان أظهر البطولة والرجولة لكنه ابتلي بشرب الخمر فأمر سعد بن أبي وقاص أن يمنع من المشاركة في المعركة وأن يقيد حتى تنتهي لأنه لا تقام الحدود في أرض العدو فقيد وبلعت المعركة وارتفعت أصوات الأمطار وقعقعت السيوف وانفتحت أبواب الجنة لتطير إليها أرواح الشهداء فاحترق قلب أبي محجن وبكى ونادى على ذر شعب سلمى وقال لها أسألك بالله أن تفكي قيدي وأن تدفعي لي سلاح وفرس سعد فرقت سلمى لحاله ففكت قيده فانطلق وتغير سير المعركة على يده حتى قال سعد لولا أني أعلم أن أبي محجن في القيد لقلت بأن هذا الفارس أبي محجن أبو محجن فردت عليه زوجته وقالت نعم هو ذاك فلما انتهت المعركة دخل سعد على أبي محجن في في موقعه في سجنه فوجده قد وضع القيد بيده ورجليه فبكى سعد ورق لحاله وقال لا أجلدك في الخمر بعدها عباد الله إن من أعظم الأعمال التي تخدم بها الدين أن تجعل بيتك مسلما في أفراده وأساسه وأجهزته تنشر الفضائل وتحارب الرذائل ومشاركة إخوان إخوانك الصالحين في نشاطهم في, في نشاطهم الدعوية أو في نشرها المهم أن تكون إيجابيا في مجتمعك و وفرض شيئا من وقتك لتتعلم دينك ولتفهمه فهما صحيحا واتبع سنة نبيك وكن مخلصا صادقا في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أموانا مسلمين hurban mu ta yau zata rakaza ne akan bayan sati wanda ya gabata mun yi bayani akan ni'imomi wanda ubangijin ya mana kuma abin da yi dacewa gare mu mu gode mai akan wannan ni'imomin da ya mana baya da haka wannan ni'imomin da ya mana ubangiji ya umurce su da mu sanya su a inda ya kamata mu sanya su shi sanya ubangiji yake bayyana mana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk ni'imar da ubangiji ya maka kai kokari ka bayyana wa ubangiji ni'imar da ya maka kai kokari a cikin wannan addinin to ubangiji zai warware maka zai shiryar da kai akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe tafarkin da zai isar da kai har gidan aljanna ko ubangiji yake bayyana mana yake ce mana shin wai kuna tunanin za ku samu gidan aljanna haka banza yace wallahi tabbas sai ubangijin ku sai ya san waɗanda suka yi kokari daga cikinku ya san kuma wanda suka koma koma baya ya sakantawa wanda suka yi kokari wanda kuma su yi komi ba ya shafa musu lafiya a gobe kiyama wutar jahannama ta kasance ita ce makomarsu ubangiji yake bayyana mana yake ce mana shin wai kuna tunanin za ku shiga gidan aljanna wai irin wahalhalu da irin abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai same ku mun daga jarrabawa ba yace tabbas ne ya same ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanen shi an jarrabe su akan wannan addinin har ya kai sun girgizu har suke tambaya wai ubangiji yaushe ne wai budin kaza ya zo mana saboda wahala ta kai wahala to don haka mu sani duk abin da za mu yi a rayuwar wannan iya abin da muka yi ƙoƙarinmu iya abin da ubangijinmu zai sakanta mana to shi sanya mu sani wata irin gudunmuwa zan mu bawa zan mu baiwa wannan addinin bakin kokarin da kai yi wannan addinin bakin sakamakon da zaka samu a gobe kiyama wurin ubangijinka mu karanta hadisi wanda hadisin sa'ad hadisin sa'ad bin sa'ada hadisi ne wanda yake ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da za a yi waye gari za a waye gari a dunyakin Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hodi a cikin sahabban shi zai baiwa wani mutum wanda Allah ya yarda da shi shi ma ya yarda da ubangiji zai bashi tutar musulmai za a tafi garin khaibar a yaƙi yahudawa a lallata su har sai sun dawo kan gaskiya sun kama wannan addinin na musulunci a lokacin nan sahabbai kowa ya kwana yana tunanin Allah ya sanya shi shine wanda za a ba wa wannan tutar wanda Allah yana son shi manzon shi yana son shi kuma shi ma yana son Allah yana son manzon shi a lokacin nan manzon Allah da aka waye gari bayan sallar asuba manzon Allah yake tambaya ina Ali yake aka ce mai ai Ali yana cin gida bai samu ba mutuwa ba idanuwansa suna min ciwo kai tsaye manzon Allah ya ce a tura a je a kirawo shi aka kirawo shi manzan Allah ya tohi akan idan Aliyu ya dawo yana gani sama da ganin shi wanda yake yi a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki tuta ta musulmai ya bashi yake ce mai alarisilka yace ka tafi asannu yace har sai ka sabka kasar Khaibar cikin wannan mutanen da ya kasa ka ba ya ba ya kasu ba saka fara ba ka kiraye su zuwa ga musulunci idan suka amshi musulunci ya ce ka ba su labarin abin da ubangijinsu ya wajabta musu yake bayyana ni wallahi da Allah ya shiryar da mutum ɗaya a hannunka ya ce ya yi maka alheri ka samu jajayen rakuma na alburba misali a yanzu mu ce ka samu telan wanda za ka ringa fatauci tare da su wannan yake nuna mana samun ko kawo gudunmuwa a cikin addinin ba ma kamar gudunmuwa wani albarkacin ya shiga cikin wannan musulunci don haka mu tambaye kawunanmu menene muka yi wa wannan addinin wata gudunmuwa muka bai wa wannan addinin mu koma can baya mu kalli kissoshin annabawa wanda suka gabata da siran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu koma kan annabi mu gani shekara dubu ba hamsin ne yana kira akan wannan addinin gudunmuwar shi da ya bada dubu ba hamsin shekara yayi yana kira akan akan a shigo wannan addinin menene bai hadu da shi ba mutanen shi sun ce mai mahaukaci ne sun ce ya zare sun an ce mai gomi an cutar da shi an maki mene maganganu kala kala an ce wawa ne shi da wasu abubuwa makamantar haka mu koma kan annabi ibrahim alaihi salam badani na ubangiji mu gani yanda yanda aka sanya shi cikin wuta dalilin kurum ya ce a bauta wa Allah shi kadai mu koma kan annabi yusuf alaihi salam gashi nan annabi ne aka dauke shi aka sai gashi a matsayin bawa da wani tsayancin garan garan wanda ba su ta kara suka karya ba aka je wa cikin kaso ya jima a cikin kaso tsawon shekaru mu koma kan annabi zakariya alaihi salam aka datsa shi aka raba shi gida biyu da zarto da si akan daukar kalmar la ilaha illallah mu koma kan ɗayan shi yahya aka yanka shi dalilin kurmi ya ce a zo a bauta wa ubangiji a bar shirka mu koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata irin cutarwa ce ba a yi min ba an taka wuyan shi an hana shi an sa mai takunkumi an hana shi abinci an mai kaza an mai kaza ba dan komi ba dan ɗaukar kalmar la ilaha illallah ya bar garin da ya yi so ya koma wani gari can daban dan kurum kalmar la ilaha illallah ta kasance ita ce yanar da a saman duniya zai huta da garin makka yake cewa allah ka shaida babu wani gari a cikin raina garin da na yi so face garin makka amma dai mutanen da sun yi alkawari sun bujiro mini sun azabtar da ni sun azabtar da mutane na har ya kai bayyan da na iya sai na huta daga wannan garin na yi hijira zuwa garin madina wannan gudunmuwa da suka bada muka samu wannan addinin a dashen kurin ɗauka za ka yi ka karanta ka san me ya dace ka yi ka aikata ba wata tsangwama ba komi a cikin addininka amma dai an mance wa'ansu wai daga cikin al'umman manzan Allah wa'incan mutanen da suka yi gwagwarmaya suka kawo mana wannan addinin har yanzu su suke daga baki suke zaga don haka mu dawo kan maudu'in mu menene muka yi ma wannan addinin muka ne ba wata irin hidima muka bar wannan addinin wata irin gudunmuwa muka bai wa addinin mu dauki rayuwar mu ta yau da gobe mu ga yadda alfasha da munanan ayyuka suke suke yaduwa a cikin mujtama'i mu mu ga yadda abubuwa suke tawa kamuwa abin wani kana iyawa ka kawar da shi amma dai kurum saboda baka iya baka san muhimmancin abin da yake gaban ka ba ka shafa mai lafiya kana ganin abin da kana iya karewa da hannayenka sai ka kyale wani kana iya karewa da halshenka sai ka kyale wani da zuciyarka ma sai ka kyale wannan kuma shi yake nuna wa rashin kishin ka da addini wajibi ne ga kowane musulmi ya kasance yana kishin wannan addinin duk abin da za ka gani wanda bai dace a cikin addini ba wajibi ne ka yi magana wajibi ne ka kare shi da hannayenka idan baka iya ba ka kare shi da harshenka idan baka iya ba zuciyarka ta nuna maka lalle wannan abin baka so kuma baka san ba inda kana da kudirin da zaka iya karewa da sai ka kare ta sanya manzo Allah yake bayyana mana yake cewa duk musulmin da duk wanda ya ga wani mugun aiki da ake aikatawa ya ce to yi kokari ya kare shi da hannayen shi idan baya iya ba ya kare shi da harshen shi idan baya iya ba ya kare shi da zuciyar shi zuciyar shi ta nuna lalle yana kyamatar wannan abu manzo Allah yake cewa wannan shine mafi raunin imani mafi raunin imani to mu yi kokari mu kawo hankalinmu akan wannan addini musamman irin gudunmuwa zan mu baiwa addinin wannan mu tsaya mu lura akan kissa al-hudhud ba mutum ba tsuntsu alhudu-hudu na annabi lokacin annabi Suleiman annabi ubangiji ya labarta mana kissa yake cewa an nema an dora alhudu-hudu a wurin aikin shi an zo an nemi shi an rasa shi alhudu-hudu ya hudaran gaji ba don komi ba don ya yi wa wannan addinin musulunci don ya yi wa wannan addinin na musulunci aiki aka same shi da bayan a lokacin da annabi Suleiman ya neme shi sai aka ce a aiwa ne wannan alhudin da aka kora shi a wurin aikin shi baya nan ya gusa annabi Suleiman ya ce da wa'aziban nan tabbas idan ya dawo zan mai azaba ko kuma ya kawo min wata hujja wadda take kwakwara akan dan me sanya ya gusa daga wurin da aka sanya shi aiki a lokacin da ya dawo bai jima ba sai ga alhudhud ya dawo da ya dawo yake ci ne na taka inda kai baka taka ba na tafi na tarar da wa'ansu mutane wanda mutanen nan mace ita ce take ikonsu kuma baya da haka wai sun kasance suna bautawa rana ko ba bayan Allah ubangijin da ya hutar musu tsarrai ya huta ya saukan musu da ruwan da ruwa daga sama ya shayar da su ya ni'imtar da su da duk abin da yake na ni'ima amma dai suka bijirce bisu bauta ne suke bautawa rana yake cewa dan haka annabi Suleiman ya ce to in dai gaskiya ne zan mu gani ya rubuta takarda ya rubuta wasiƙa ya bashi ya ce ka tafi ka bayo wa'annan mutanen mu gani da gaske kake ko kuma ƙarya kake aka rubuta a cikin wannan wasiƙar innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan wasiƙar daga Suleiman take kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai da aka aiko mata da ya zo cikin su ya saki wannan takardar aka dauka aka karanta to ta san daga ilahi wannan dalilin wannan labarin da wannan alhudu ya kai wa Suleiman wannan wasiƙar da ya kawo mata ya kai aka waye gari wannan al'umma dukkanta ta shiga cikin musulunci wannan gudunmuwa ce ba da komai ba da gudunmuwa ba ya ba da gudunmuwa to idan alhudu zai ba da irin wannan gudunmuwa ina ga kai ina ga kai wanda ubangiji wanda ya karrama ka ya maka hankali ya baka duk abin da wasa'ilin da za su taimake ka wurin ka isar da da'awar da da wannan da'awar ta addinin musulunci mu koma kan farkon mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi akan wannan addini lokacin da manzo Allah ya kiraye shi yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abubakar a lokacin nan a wannan yinin ya gusa yake kewaye kewaye a cikin garin Makka har sai da ya samu mutane guda biyar daga cikin mutane guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gidan aljanna dukkan sai da suka dauki kalmar la ilaha illallah ayini daya wanda Abubakar wanda aka lakanta wa Abubakar kalmar la ilaha illallah domin irin gudunmuwa muka bada komi ga shi nan muna da komi a hayyaje ba abin da zai mana gagara ko da karatu ne ka ɗauka ka aika wa wani wani ya ji ya amfana ita ma ka kawo gudunmuwa a cikin addini duk abin da wani zai faɗa ka ɗauka ka aika wa wani wani ya ji sunna ya ji sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki da ita kana da ladan aikin da ya yi shi ba wanda ya wanda ya aika in yana da ladan aikin duk wanda ya aiki yana da duk wanda ya yi aikin wannan abin da ya ji yana da ladan shi daga nan har zuwa tashin kiyama don haka mu koma kan kissa lokacin da aka yi yakin qadisiyya karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqas da kai abu maijan as-saqafi mutum ne wanda yake jarumi wanda yake namiji a fagen yaki wanda mahayin doki ne wanda ana tunkawo da su idan an zo fagen yaki amma dai wata jarrabawa ta ubangiji ubangiji ya jarrabe shi da shan giya shi kuma mun sani a cikin addini duk wanda zai sha giya da kai haddi wanda aka tana dani abu mihjan lokacin da ya sha giya shi ta kuma a shari'a ta musulunci ba a ba a yin haddi a ƙasa wadda take ta ta ta abukar adawa ni sa'ad yayi sa'ad ya ce to a tayi a kulle shi ba ya sharaka ba a cikin yakin mu ba a kulle shi har sai mun koma gida a mai haddi abu mihjan wannan abun bai ce mai komi ba yana cikin mai aka kulle shi kai tsaye an buga ya fara jin ƙaran ƙaran mahaya doki ya fara jin ƙaran musulmai suna kabbara takobi ta fara bugawa a lokacin na abin mihjan ya nema ga matar sa'ad ya ana ce mata salma ya ce mata kiwa Allah kiwa annabi ki taimaka ki sake ni in tafi in fafata a cikin wannan yaƙi in na mutu a ciki na yi shahada alhamdulillah in kuma bin mutu ba na miki alkawari zan dawo in sake kulle kaina a wannan wurin a lokacin nan irin halin da ta ga abin mihjan ya shiga yana ta kuka gashi nan za a je a ɗaura kalmar la ilaha illallah yana wurin kuma babu shi a lokacin nan ta sallami ta sake shi ta kunce shi ya tafiye shiga fagen yakin nan da ana lallasa musulmai kasancewar shigowar shi yaki sai ya canza akara musulmai suka fara samun nasara sa'ad bin abi waqas shine jagoran yakin kasancewar bashi da lahiya yana zamne yana yana dirijen yakin a zamne a lokacin nan ya hango wani mahayin doki yake cewa wallahi in ba tan nasa abin mihjan ba yana gi yana mun mun sanya mai mari an darme shi yace da na ce wancan mahayin doki abin mihjan ne matar shi tana kusa tace tabbas wancan abin mihjan ne ni na sunce shi to kun ga irin gudunmuwa da abin mihjan albarkacin shugowar shi ya canza wa yakin akala musulmai suka samu nasara akan rubawa wannan shine ake bayyanawa wajibi ne ga kowa ya bada iya gudun mashi a cikin wannan addini amma dai kai to idan muka leka halayyar mu a wannan lokacin ba wani ba muke ma ba kanmu muke wa wajibi ne he mun fara ba ma kanmu mun fara ma kanmu hidima akan wannan addinin kamun mu yi wa wasu mu leka gidajen mu mu ga irin rayuwar da ake abinda zan mu fara ba da hidima akan shi mu fara badawa a cikin gidajen mu mu musuluntar da gidajenmu duk da duk da kasancewar shi dama musulmi ne mu ƙara musuluntar da shi mu sanya dukkan wa'ansu abubuwa na kalle-kalle da abubuwa na amfanuwa ya kasance dukkan su musulmai ne ya kasance dukkan abin da zai zai samu a cikin gidanmu abu ne wanda za a ringa nashara za a ringa yada abubuwa wanda suke da fadala wanda addini ya yarda da su dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke munana mu yi kokari mu nisance su a cikin iyalanmu kuma mu yi kokari mu sharaku mu haɗe tare da ɗan uwanmu wanda suke abokanmu wanda suke nagari wurin ɓangaren zamantakewa tare da su da ɓangaren da'awa kira fi sabilillahi kuma kira wai bai da bai wai takaita ba sai an zo a hada mumbari ba ana kira wani ku yi wani wani ku zo wani ku zo ayi wa'azi ayi kaza ba hatta da a wurin aikin ka ka san sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani bai sani ba kana iya bayyana ne wani idan kai kaza shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama naji manzo Allah yana cewa idan an yi kaza shine kaza wannan yana da kyau a cikin mu ringa yada irin wannan abubuwa bayan haka karatuttuka mu ringa yada su kuma mu ware wa kanmu lokaci wanda za mu ringa zanwa wurin da ake yin karatu muna sauraron qala Allahu qala rasula saboda wallahi al'umma ba za ta taba wanyewa ba a cikin alheri ba face ta kasance tana zanwa tana haduwa a wurin da ake ambaton Allah da manzon shi idan kuma al'umma ta ki haka wallahi za ta kasance a cikin hawa a cikin a cikin a cikin talallaɗiya a cikin halin haƙulaki da haka mu yi kokari mu bayyana wa ubangiji ni'imar da yi mana ko mu yi wa wannan addinin hidima bangaren bangaren ba da shawara bangaren karhin mu bangaren dukiyar mu da dukkan wa'ansu ni'imomi wanda ubangiji ya mana mu yi kokari mu sanya su a cikin wannan addinin kuma duk wanda ya sanya su tabbas za ya samu sakamakon shi a gobe kiyama wannan shine abin da ya yi dacewa ga kowane musulmai ya ma kai shi tambaya tun da ya tashi wata irin hidima yake yi wa addinin musulunci kuma a cikin wata hidima yake so ubangiji ya amshara shi idan mutum ya tsaye da kanshi ya ma kanshi wannan wannan tambayar to tabbas insha Allah yana daga cikin wanda za su wanye gobe kiyama Allah ya tar da mu